الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان فيا أحباب رسول الله فيا أيتها الوجوه النجرة الطيبة أحييكم خير تهية على هذه الأرض يتلاقها لأنها تهية من عند الله مباركة له ويولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi ga shi Allah maɗaukacin sarki cikin uwansa da ganin damsa da horewarsa da yarjewarsa ya yi ikon nasa ya ga dama ya hore ya harbe mana zuwa daidai wannan lokaci da muka saba zama don karatun alkur'ani mai girma da fassara shi ta hanyar magabata gwargwadon yadda ya sauƙaƙa yan uwa fatan da nake mamanta ba muna nan a cikin suratul fatiha wato wannan sura babbar sura ce kun da ji irin darussan da ke kunsha a cikin ta wanda a takaitan takaitawa kiranta da ummul qur'an ko ummul kitabi saboda ta kunshi duk darsan da ke cikin alkur'ani gaba daya in za tsaya in malami zai warware yana iya karantar da alkur'ani ka tokama suratul fatiha sadaitawa muke dunkurewa muke muna yayatawa da mu yi gaba mu sake jin ɗanɗanon wasu surorin ma da wasu ayoyi ina fata an gan da fatan ba manta ba jiya ta aya ta biyar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yau za mu tashi sai mun karanta ita na abu wannan aya haɗa jumlatun ala jumla wato haɗa wata jumla ne akan wata ko ɗora wata jumla akan wata wa iyyaka nasta'in ata kuwa a wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman agaji ya Allah aya haɗa jumlatun ala jumla wa qara'aha ibn wasab wal amash nasta'in wato maimakon nasta'in suka shi nasta'in bi kafirin nun wa hiya lugat tamim wa asad wa qais wa rabi'a wato irin waɗannan abin nan ruga a cikin harshen larabci wato wani abu ne sauƙaƙe kuma sananne a gurin larabawa wato ba wani abu ne mai wala nasta'in sai nasta'in eh ina fatan kai ne ko wato babu bambanci a gurin su yaran suke amfani da shi tunda kaman harshe biyu abin nan sai bahaushe na kano sai ce ya zo na sokoto sai ce ya zaka ko ba ka ce ba kaga ya ƙara wani abu a ciki to haka suke to a larabci su ma suna da irin wannan as-sala su ce as-sale as-sale mutanen sham kenan yana fatan ka gane yasa wani lokacin mun zo karatun qur'ani la uqsimu bi yawmil qiyamah muna tsari ko al-mujahid la uqsimu bi yawmil qiyamah sai mu ce la uqsim bi yawmil qiyamah sai mu ce la uqsimu bi yawmil qiyamah mu ce la uqsimu bi ha la uqsimu bi yawmil qiyamah mu ce la uqsimu bi yawmil qiyamah yana fata gane ko saboda ka wato a kirar ma kenan ana samu wato bambancin qur'ani yana bin bakin su wato wa iyyaka nasta'in أي من الاستعانة أنه من الاستعانة فكسرت النون فما تكسر ألف الوصل وأصله نستعين نستعين نستعين wato muna neman agaji kulubatul harkal wawi ila al-ali wato an canza harka din wau ta koma nasta'in maimakon nasta'un wato wawu ta zama sakin wa qabla wa kana qablaha mutaharrik al-qaida akwai al-ilal bi taskin a ilimin malaman sarhu al-ilal bi taskin sai mu cire daurin da yake kan wau sai mu mai da shi kan ya ko mu mai da shi ya zama ya wasalin da yake kan ainin sai mu mai da shi kan abin nan sai mu mai da shi kan abin nan sai ya zama tusura dan yayi nasaba da ya'u nasta'in ma kun nasta'un wana ana kan sa al-ilal bi taskin al-ilal bi taskin qulbat harakat al-wawi ila al-ain fa sarat ya'an wal mazaru isti'ana wal asl isti'wan فقلبت حركة الواو إلى العين فانقلبت ألفا ولا تجي ساكنا با هذا ما سقولي بداجي أقولي إيا سيا شلي إيا كيش نقولي وأتقيتن تقيت عليكم استعانة a gurin wa ake nema a gurin Allah amma isti'ana ma'anawiyya isti'ana ma'anawiyya ma hiya ma'anawiyya innaka marid tuhibbu al-afiya tatlubu al-afiya min man innaka faqir tahtaju ila al-ghina tatlubu al-ghina min man innaka turidu an tusafir wa turidu kadhalika العون والنصر بهذا بهذا الصبر او تريد كذلك ان تقي نفسك من شر الحساد وهوامة وهوامة الطريق فاستعين من من duk waɗannan za ka yi tafiya kana neman agaji a kan hanya daga dabbobin daji ko mutane ko aljanu ko barayi ba za ka nemi taimakonsa ba ka da lafiya gurin za ka nemi taimako wannan ita ce istiyana amma neman taimako yanzu in ce dan mai komin wannan wannan bai zama wale ina ba ta an gane kada a ce irin wannan neman taimakon ba yin laifi ɗalibai in sun fara karatu sukan kawo rikici da yawa a ƙarƙashin wannan na ji mutum ya miƙe a gaban mutane yana wazi cewa duk wanda ya yi rigakafi kafiri ne duk wanda ya yi rigakafi kafiri ne don annabi ya ce la adawa wa la tsera annabi ya ce la adawa wa la tsera me la adawa wato ciwo bai tashi daga wani ya faɗa wani sannan ba canji a ce saboda kaza ne kaza ya faru wannan hadisin gaskiya ne to shi da ya karanta gundarin wannan hadisin sai ya tsaya nan saboda haka sai ya kafirta duk wanda bai zo abin da yake ba ina ga dalibai a dinga kiyayewa ina ba an gane wato anan malamai abin da suke cewa la adwa illa bi iznillah ciwo bai tashi daga wani ya fada wani sai da wa sai da izinin Allah wala tsira illa bi iznillah haka nan ba wani shi'umci ko tanfi sai da izinin Allah wato abin da Allah ya hukunta yana iya faruwa kun gane saboda haka kar a dinga kafirta mutanen da Allah bai kafirta su wato dan mutum ya riga kafa ba kafiri bane shi yasa har wasu suke ganin cewa wato wasu ma suka dauka da zafi cewa irin wannan allura da ake yi ta maganin polio duk da ita wannan akwai complication mai yawa cewa wannan abun ba shi da kyawu complication din da aka samu an samu rashin sa a daidai wannan lokacin a Kano an zo an yi wa mutane wasu allura ta Pfizer wasu ƴaƴa suka dinga mutuwa da iyayensu har sai da aka biya diya an kai ƙara kotun duniya ko haka wannan abin ya sa kuma an yi dace har yanzu a lokacin turawa sun sanya kiyayyarsu da gabansu ga mutanen Najeriya wato kila sun shiryo wasu magunguna aka ce a cikin holiyo ne da aka kashe yan Najeriya ko ana tsayowa yan Najeriya kuma suka faɗaka aka je aka yi ta baje amma da haka manyan malaman sayin na san akwai wani farfisa yana na azari har yanzu yana nan da rasu ina jin ma ko shi ne vice chancellor da sauran mutane da ba su sallama ba da wani malami shi ma a wato katsina da malam Muhammad al-Awwal Albani da ke shi ma na da ilimin science duk sun leka waɗannan abubuwan suka yi ta kirtisazin ɗin wani abu suka ce wannan folio ɗin ba ta da kyau amma dai an yi iya ƙoƙari an haɗa da ƙasashen laraba malamai sun ba da fatawa kuma an bi diddigi an gano wadda ake kawo yanzu ba cutarwa wannan shine abin da malamai suka gaya mana malaman saudiya sun ba mu a rubuce dr yusuf al-qardawi ya bincika sun ba mu a rubuce malaman kasar da imarat sun duba sun ba mu a rubuce malaman abin nan turkiya sun duba sun ba mu a rubuce da dai mu abin da magani an gaya mana cewa ba cutarwa mun karba amma da da farko da ka an so a kunshe mana bargo a cikin ne ne lauje a cikin ake fice ba yawa wato a lauje a cikin nadi to shi yasa malamai suka gaya wannan lokacin amma yanzu in dai an bar abin garau to kowa ya bari a yi wa yayansa ina fatan kun gane kuma kariya ta Allah ce waɗannan turayen suna son kashe mu dama can abin da suke nema hanyoyin da za su bi suna da yawan gaske Allah ya ce wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman adali ay la natlubu al-awna illa minka wahdak ba ma neman adali sai gare ka kawai li'anna al-amra kulluhu bi yadika wahdak domin al'amarin a hannun kai kai kadai la yamliku ahadun minhu ma ka misqala zarra ba wanda yake rike da wani abu daidai kwaya zarra da zai iya taimaka wani in ba kai ya Allah wa isbatuhu bi qawli wa iyyaka nasta'in ba da iyyaka na'budu fi ishara ila annahu la yanbaghi an yatawakkala illa ala mustahiq al ibada wannan yana nuna karka dogara ga kowa sai ga wanda ya tantanta abota masa wane ne gare ka dogara wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin da Allah kawai za ku dogara in kun in kun mu'mina ne lianna ghayra hadi yadihi al-amr wanda ba shi ba ba kawai hannunsa wa hadha al-ma'na al-mushar ilayhi huna mubayyinan wadihan fi ayatin ukhra fa'budhu wa tawakkal alayhi ku bauta ta masa shi Allah kuma ka dogara gare shi fa Allah ya ce fa in tawallaw in sun juya baya fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wa la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ba an bauta da gaskiya sai shi wato shi kare na dogara gare shi a gare shi na dogara shine ubangiji al'arshi mai girma rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu ay tawakkal alayhi ista'in bihi ka nemi dogara gare shi ka nemi taimakonsa قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فاستعن به كلمة وقلت سيكم الله يسير من مالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم
Allah ya ce ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya ai lam yubayyin huna man haula alladhina an'ama alaihim wato su ne da wannan da Allah ya musu nima ko hanyar wannan madaidaiciyar nan ihdina siratal mustaqim Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya hanyar madaidaiciya hanyar su ne ce malan siratal ladina
صراط الذين أنعمت عليهم siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗannan da kai musu ni'ima ba kai ni'ima wato ba kai musu kai ni'ima a gare su an kai musu ni'ima yana yana bada wata ma'ana gajeruwa amma wanda kai su ni'ima a kansu ni'imar ya kai ta lullube su gaba daya ta ko ina kan ni'imar su su wane ne waɗannan su ne wanda Allah ya ba mu labarin su a cikin suratul nisa'i fa ulaika man ladina an'ama Allahu alaihim أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah ya ce ulaika waɗannan suna tare mutanen kirki wanda Allah ya musu ni'ima din nan suna tare da ma allazina an'ama Allahu alaihim waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyyin na daga annabawa wasiddiqina da siddiqai waɗanda duk abin da aka ce manzo Allah ya ce sun ji sun gani kamar Abubakar Siddiq wato yana shine na farkon wanda ya kira Siddiq a cikin wannan al'umma din Abubakar Siddiq dalili shi kuma na kira shi Siddiq lokacin da manzo Allah ya yi Isra'i da Miraji kun san yana cikin dare wato Allah ya tafi da shi zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis ya tafi sidratul muntaha inda hajjatul ma'awa sai ya saman bakwai ya karbo salloli guda guda biyar nan da muke da hamsin aka rubuto su to wannan labarin da annabi ya bayar wato a cikin mutane sai da dama wasu suna ganin yaya annabi zai ce ya je baitul maqdis zai dace wata uku zuwa da dawowa wata guda da rabi zuwa wata guda da rabi dawowa ba ma nan ya tsaya ba har ma ya je saman bakwai sai wannan in ya saurari manzo Allah faɗa shi dan jawon dan zan tsaye gaba suna fita ta da Abubakar ai na za ku suka ce ka yawa abokin nan naka ya zo da babban labari wani irin babban labari ya zo da shi ai ya zo yana gaya mana wai jiya ya je har har Baitul Maqdis da dare daga Baitul Maqdis ma ya je saman bakwai sai ya so manzo Allah yana ban labari daga Allah ina la- ina yarda dan ya ce ya je saman bakwai ko kuma ya je baitul maqdis sai in kareta ko zo mu je mu tambaye shi ya akai ni kan na gaskata shi shine aka dawo Abubakar ya ga manzo Allah ce ga abinda waɗannan na samu suna fita suna shirgi suna nema su zama munafikai ko kafirai ni dai na yarda da abinda ka faɗa amma ya za ka yi ta nuna mana me zai gaskata mana ka je saman bakwai kuma ka je baitul maqdis a jiya sai ce aya akwai fataken su da suka tafi ko suka ce eh suwana suwana sun tafi tun yaya suka ce kai rana kaza eh to ga san daidai guri kaza wani ne a gaba wani a baya kuma yadda nake lissafi yau gobe jiji ga ta rana kaza za su yi sonan garin kace to a cikin su sun san akwai wanda sun saba zuwa can baitul maqdisi to baitul maqdisi tun da kaje to yaya sifar ta take sai annabi ce ga yadda kaza yake ga yadda kaza ce to akwai bishiyar ce akwai bishiyar ice kaza ta daidai guri kaza ta dai kofa kaza akwai mush- muzar ice kaza manzo Allah Allah ya bude masa kofa yana kai ran baitul maqdis yana sifanta musu shi ko mutum ya shiga a lokacin an ce manzo Allah zai iya ga mutum da ga sai dai dan ya kyale kawai sallallahu alaihi wasallam to shahid wannan dalil shi yasa ke kiran Abubakar Siddiq Siddiq wato Allah ya ce wanda wato suke siratal ladina an'amta alaihim ko wasu hanyar waɗanda kai musu nema a gare su sune Allah ya ce wato ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim wannan suna tare da wanda Allah ya musu nima minan nabiyina na daga annabawa wasiddiqina da siddiqai irin su Abubakar wa shahada da shahidai irin su Hamza ibn Abdul Muttalib salihina da mutanen kwarai irin su Umar su Usman da sauran manyan mutane su abin Imam Malik ba suna ulaika rabiqa wannan ya samu abokai na mutawawa malam yace yukhadhu min hadhihi al-aya al-karima sihhatu imamati Abi Bakar daga wannan ayar za a iya daukar cewa Abubakar lalle akwai kanshi kanshin zai zama halifan manzon Allah bi annahu dakhilan fi man amarana Allah fi sab'i al-matani wal Qur'an al-azim domin yana cikin wanda Allah ya yi mana umarni wato mu bi hanyar su a cikin wannan sab'ul matani ta suratul Fatiha ani al-Fatiha nas'alu Allah an yahdiyana siratahu muna roƙon Allah ya shirye da mu hanyar su fadalla zalika ala anna siratal lahi al-mustaqim wannan yana nuna hanyar Allah madaidaiciyar nan da take faɗin Allah ya ce ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim hanyar waɗannan da kai musu ni'ima wa qad bayyana alladzina an'ama alaihim fa'adda minhum as-siddiqin daga cikin su akwai siddiqai da sabaka wa qad bayyana anna ababakar radiyallahu anhu min as-siddiqin fassara annahu dakhilun fil ladzina an'ama Allahu alaihim abubakar ya cikin wanda Allah ya musu ni'ima allazi umirna ko amarana Allah an nas'ala al-hidayata ila siratihim wanda Allah ya umarce mu mu nemi roƙon dacewa da bin hanyar su wala yabqa lana lumsun fi anna Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ba wata ba wata wato gurbata ba wani abu da ya shiga duhu kuma sai Abubakar yana cikin irin wannan a kenan imamatuhu mutaqirratun inda ba'd al-ulama bil kitab wa sunnah limancin abubakar da shugabancin abubakar kasancewa sa abokin manzan Allah kasancewa sa manzan Allah ko abin na halifan manzan Allah na farko ya tabbata alqur'ani magana ta biyu kada alinta annas siddiqina min allazina anama Allahu alaihi kai karan cewa siddiqai Allah ya musu nima wa qad sarra ta'ala bi anna maryama ibnata imran maryama dar imran mahaifiyar annabi isa ita ma wato ummuhu siddiqatun kana Isa dan Isa dan Maryam in Allah haka ne ko mal masihu ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa Isa dan Maryam bai zama ba sai wani manzo ne wanda manzo kafin shi sun wuce wa ummuhu ma yasa siddiqa ita ma siddiqa ce ta shiga cikin wannan ayar أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تاشق فوق تشق با آه بل مجاء من دم عالم إذا هم فتا أي با أذل ربي أشي كودك با وإذا فهل تدخل مريم في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم الجواب أنسى أن دخول هذه يتفرغ شدت زي ساملتا على قاعدة أصولية وسوى قاعدة أصول الفقه مختلفة فيها معروفة وده تاسسها بها جونا كما أن قائدة أنسنتا وهي هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع أمن ذلك تشنع القرآن da abin da yake cikin sunnar manzo Allah inda aka hada aka yi jami'i na al-muzakkar aka faɗi maza kawai wa nahu da makamansun sa ko nahu man ma yaktasu bi jama'atu dhukur wanda a filin kiri-kiri ana ganin da maza kawai ya sha maza kawai ya sha ba tadkhulu fihi al-inas mata za su yi gaski aula aula da sunnabi ko mata ba za su yi gaba illa bi dalilin munfasil sai an kawo wani dalili daban wanda zai rarrabe fa zahaba qawmi ila annahunna yadkhulna fi zalik wasu ce kamar yadda kuka faɗa da bakin ku mata ma sun shiga akan gaban su ma Maryam mahaifiyar Annabi Isa fa Maryam dakhalatun fil aya wa tadda ahlu hadha al-qawl bi amrayn waɗanda suka kama hujja da wannan dalilin su abu guda biyu na farko ijma'a ahlul lisan al-arabi duk mai wanda yake jin larabci ko ya san larabci ko balarabe ya san cewa ta galibu dhukur ala inasu bil jami inda da aka kawo jami'in maza aka yi shiru to an nuna mata ma sun shiga ciki kuma akwai dalilai da yawa wa waradat ayatun tadullu ala dukhulihun fil jumu'a sahiha ayoyi da dama sun ga wanda suke nuna wato wato mata sun shiga jami'i na ingantaccen jami'in muzakkar salim kama fi qawlihi ta'ala kama yadda ala madaukakin zargi yana magana akan ita maryam da yake wa saddaqat bi kalimati rabbiha Allah ya ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi ta gaskata kalmomin ubangijinta sannan da littattafan ubangijinta wa kanat ta zama minal qanitina jam'ul muannas ne jam'ul muzakkar salim min al qanitina masu tsananin biyayya ga Allah maza ake nufi to ashe kenan tana ciki to tun da tana ciki a can ma tana cikin siddiqi ne ga mun ji masu wannan magana bayan wannan ma akwai akwai wata aya qawluhu himra'atil aziz inda Allah ta yusuf a'rid an hadha wa sababi Allah ya ce Yusuf kai Yusuf wannan al'amari da ya faru na tashin hankali ga abinda matar nan ta faɗa kai baka yi ba a rizana za ka da kai daga wannan sai dai ke wasa zahiri ne zan biki ne magafara ubangiji innaki ke min al-khati'in kina cikin masu kuskuren danganci kina cikin masu kuskuren ku faɗa ku ce danganci dan akwai akhata'a akwai khata'a wannan khata'a ne khati'ina daga khata'a ne suna cikin masu fuskan ganganci in ka ce a taɓa ya yi kuskure ba na ganganci ba in ji wadabin nan na ji in ɗan wa yaro wasa ka in takula fuskarsa sai na buge kuncin gemun wani babba wannan ganganci ne ko kuskure ne to wannan aka tsaya su kenan to amma inda gangan ce da Allah da wasu da gemu sai na buge gemun shi kuma fa to wannan khata'u kenan khata'atu yace innai kuntu min al-khati'in ke kina cikin masu kuskure na ganganci yana fata an gane ko khati'ina zamu da muzakkar salim ga ta kuma mata ce ake magana ita ta shiga ciki har yanzu da fadan Allah da akan bilqis yayi yace wa saddaha ma kana ta'budu min dunillah da can Allah ya ce wa saddaha ma kana ta'budu min dunillah abinda take bautawa wanda ba Allah ba da tan shine ya kanje ta ta gane abinda yake na addinin Allah innaha ta zama ko innaha kanat min qaumin kafirin da tan suna cikin mutane kafirai kenan kafin ta musulunta min qaumin cikin mutane kafirin jam'ul muzakkar salim to ta shiga ciki to ashe san ma'ana wallahu alaihim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i ko siratal ladina an'amta alaihim ko ta Maryam tana cikin mahaifiyar Annabi Isa in ji masu wannan dalilin in ji masu wannan hujjar ina fatan kun gane ko masu wannan hujjar har yanzu wanda ba kafirin ila annaha la yadkhulna fi zalika wasu na ganin mata ba ta ciki ita ma Maryam ba ta ciki illa bi dalilin mun fasilin sai wani dalili ya raba wata dallo ala zalika bi ayatin ka qawlihi ta'ala sun kawo dalili kamar faɗin Allah da yake cewa innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
والصابرين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والآجرين فروجهم والآجرين فروجهم والآجرات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم
Allahu akbar waɗanda suke gaba ta shiga ba to wannan aya sai ka hujjar ita ita ma akwai dan abin lekawa cikin ayar wanda zai iya mai da wani abin kamar can Allah ce innal muslimina wal muslimat musulmi maza da mata ka gana an rarrabe wal mu'minina wal mu'minat mu'minai maza da mata wal qanitina wal qanitat masu biyayya maza da mata was sadiqina was sadiqat masu gaskiya maza da mata والمتصدقين والصائمين والصائمين والصائمات أي والصابرين والصابرات لما سأقولي ماذا ماتا والمتصدقين والمتصدقات والخاشئين والخاشئات لما سأقول الله ماذا ماتا والمتصدقين والمتصدقات لما سرك ماذا ماتا والصائمين والصائمات لما سأقولي ماذا ماتا والحافظين فروجهم لما سكيا يفرج جنس ماذا والحافظات لما سكيا يفرج جنس ماتا sai yake wa zakirin Allah kafiran da masu zikiri da yawa maza wa zakirati da masu zikiri da yawa mata sai Allah ya tada su wace addallahu lahum a harin zai hada su kuma lahum ina ba san ta gane su masu rarrabe tun da ya rarrabe ga musulmi maza ga mata ga mummune maza ga mata ga masu azumi maza ga mata to amma da yazo gaba da sai ce adallahu lahum to su wai dalilin su tun da an rarrabe anan to mata ba su yi gaske ba maghfiratan wa ajran azima har ma da faɗin Allah da yake qul lil mu'minina yabbu min absarihim المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا
zalika فروجهم ذلك أزكى لهم mm inna Allah إن الله خبير بما يصنعون Allah ce kullul mu'min ka da mu'minai ma wato mu'minai maza ya bar mu'mina basarin su dinka idanun su kar su dinga kallon mata da salata gare su ba wa ya hudu furujahum su kiyaye farjojin su zalika azka lahum lalle wannan shine ya musu tsarki da kauda kai da kuma tsafta a gare su inna Allah khabirun bima yasnaun Allah zai bar labarin abin da suke aikatawa sai a ayar da ke gaba shi kullul mu'minati وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين na'am ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها Allah ya ce wa kullul mu'minati ka gaya wa mu'minai mata ya zababbuna min absarina su ma su danke idanunsu su daina baje idanu ko su fitar da idanunsu suna kallon bazan da misalata gare su ba wa ya huzna furujahun da kiyaye farjojin su da Allah madaukakin sarki yayi umarni da a kiyaye wannan dalilin inji malamai sai suka ce to wannan tunda Allah ya rabe maza ya kawo aya daban da take magana akan su daban nan ma ya kawo ayar take magana kan mata daban to Maryama bata shiga cikin watan siratal ladina an'amta alaihim ba dalilin su kenan amma dai har sun kawo hujja wa ajabu an hujjatul qawl al-awwal wadanda suka ce sun shiga da ayoyin da suka kawo wa kana min al-qanitina da khati'ina da kafirina da suka kawo da suka kawo hujja suka ce ai haji anna tagaliba dhukura ala al-inas bil jam'i laysa muhallin za'i lalle maza su rinjayi mata in an dunkule su a guri daya wannan bai bukatar jayayya wa inna man nizau fil ladhi yatabadaru fil jam'i inda ake hadawan ne al muzakkar wa nahuhi inda al itlaq wato in an saki maganar saki wa an al ayati bi anna dukhul al inath biha wato mata za su gaski inna ma huwa min qarinati siyaqi wa dalalati lafzi qarina ce ta lafzin da kuma yadda lafzin yake nuna wa dukhuluhunna siyadatu al iqtiran bima dalla ala zalika la naza'a fi in dai akan abin da ake magana ne sun shiga kamar da ayoyin Qur'ani suka nuna to ta shiga sannan babu kokonto sai dai wa ala hadha alqawl a magana ta karshe ya hakuri mana a magana ta karshe wa maryam ghairu dakhilatun fil aya maryam ba za ta shiga wannan ayar ba ila ila hadha alkhilaf ashara fi maraqi su'ud wato akwai wata ko wasu baitoci na maraqi su'ud malami ne na usulul fiqh ya kawo wasu baitoci wanda yake nuna mata sa shiga bangaren da ake magana akan maza ko maza sa shiga bangaren da ake magana akan mata in an kawo magana dunkulalliya yace wa mashin wulu man lil unsa junufun wa fi shabihi al muslimin ikhtalahu wato haduwar maza da mata babu wani laifi a ciki wa mashin wulu man lil unsa junufun babu wani laifi a cikin an hada maza da mata a jam'i guda daya wa fi shabihi al muslimin ikhtalahu amma in an kawo akan matsayin musulmi balli na jami'in muzakkar salim kenan yace to ana an dan yi sabani ana samun bambanci amma mu a ganin mu da fahimtar mu yadda kuka bada fatawakku ta farko duk da cewar gashi an yi sabani ai maryama mahaifiyar annabi isa alaihi salam wa alaihi salam su shiga cikin أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأثنى أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله
to Allah sauki wato Allah sauka zalika alfadl min Allah wa kafa billahi alima kun ga mai hakuri mu ma su suka ce mu gaba daya oh a- wai fam ya tashi ayan taya su zo su jefa mana nan mu mutu ba shi kenan ba dan Allah ku tsaya mu yi karatu da tasha to zo su kashe mu Allah ya isar mana ya isar wa musulunci Allah ya isar mana ya isar wa musulunci haba musibar ta yi yawa yaushe kuma yaushe kuma kasa za ta zama haka yaushe kasa za ta zama haka in kun zo kun kashe mu gurin karatun Qur'ani mun yi daidai kuma wallahi ba za mu daina zuwa gurin karatun nan ba ko ba za mu daina sallah ba ko ba za mu daina karatun Qur'ani ba ko muna nan a musulunci wallahi kuma sai Allah ya gyara Najeriya duk mai ko ya ji sai Allah ya gyara Najeriya duk wani munafiki sai Allah ya tauna masa asiri Allah ya ƙara tauna masa asiri Allah ya bayyana musu Allah ya bayyana mana su Allah bayyana mana su Allah tona musu asiri Allah karya su Allah daidaita al'amura Allah warda za su Allah la'anci su yadda suke kashe wanda bai zo bai gani ba ya Allah karka ba su abin da suke so duniya da lahira duk wanda ya taimake su ko ya murna da abin da suke shi ma Allah karka ba shi abin da yake nema duniya da lahira wanda yake jin zafin Najeriya ta fita daga halin da take ciki na damuwa ya Allah karka ba shi nasara ya Allah kai ka ma karka ma albarka ya Allah karka sa ya gama da duniya lahira Allah ka nuna masa tonan asiri Allah ka kaskantar da shi ya Allah kar ka kashe shi kuma ta hanyar rufin asiri dai dai ta masa asiri ka nuna kowa a gane shi Allah ya san mana kun dauke mana hankali muna bayani ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-salihin wa sana ulaika rafiqa kun ji kun ji bayani da malamai suke na tafsiri wasu na ganin Maryam ire-irenta sun shiga cikin wannan tunda wato abubuwan da suka kawo tun da ta shiga cikin jami'i dan Allah ya ce wa suna ulaika rafiqa waɗanda suka kawo hujjar bata shiga ba daga cikin ayar da suka kawo ma akwai kanshi kanshi ta sake koma ta shiga innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal haf wal hafizat wa dhakirina Allah kathiran والذاكرة أدى الله لهم لهم أي لهم كان هذا جواد جواد سنة رمضان دماتا أنا أتي أنا أتي مريم تاتي بسكين دم إنسان نيما إنا قويم بايم إفراط الذين أنعمت عليهم hanyar waɗanda kai ni'ima ka ko waɗanda su ne ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin sai kuma Allah ta gairin maghdubi alaihim Allah ya ce ghairil maghdubi alaihim banda waɗanda kai fushi akan su suna cewa banda wanda kai fushi da su banda wanda kai fushi akan su ai alaihim ne wanda kai fushi akan su wato ba su da nasara wato fushin yayi tsanani kenan wala dhalin banda batatu قال جماهير علماء المفسرين المغضوب عليهم وان الله يفجي اكنسو هم اليهود سنة يهودا الضالون سنة يكو الضالين سنة نصارى كرسوتي وقد جاء الخبر بذلك عن رسول الله من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ده حديث عدي بن حاتم الله درشي واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين ده يهود والنصارى كود وتتوني مغضوبا عليهم بك ألا يفشي أكنسوا فإن الغضب إنما خص به اليهود يهودا سنة ألا يفشي دسو فشي نبا مامات wato in ba aikin yahudu ba me zai kawo ana sallah ka zo ka kashe mutane me zai kawo ka shiga masallaci mutane sun yi azumi ba sha ruwa ba kashe su wallahi wallahi qasaman billahi wannan aikin da ake na boko haram a Najeriya da hannun Yahudawa da hannun Yahudawa Allah ya tsine musu albarka wanda ya taimake shi kuma Allah ya tsine musu albarka wa in sharakahum an-nasara ko da kiristoci sun taimake su li'annahu li'annahum ya'rifuna al-haqqa wa yunkirunahu su yahuda sun san gaskiya musun tafsiri وياتون الباطل عمدا سنا زوا وابن da ba na gaskiya ba da gangam fa kana al-ghadab akhas sifatuhu sai fushin ya zama sifar su ce ta musamman wa nasara jahala kirsa shi ta abin nan kirsa shi jahilai ne la yarhuna al-haqa wa san gaskiya ba fa kana al-dalalu akhas sifatuhu sai batan ya zama shi kace sifar su ke matafiya wa ala hadha fa qad yubayyan anna al-maghdub alaihim waɗanda Allah ya fushi a kansu sune al-yahudu liqaulihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa ce fa ba'u bi ghadabin ba'u bi ghadabin ala ghadab sun koma da fushin Allah akan wani fushi Allah ya yi fushi da su su Yahudawa wa qawluhu ta'ala da ayatu da fadan Allah da yake cewa qul hal nabiyukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah
Mm. من لعنه الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة نعم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت لا أولئك شر أولئك سموا مكانا وأضلوا عن سواء السبيل
Allah ya ce qul ka gaya musu wato wato hal wa nabiukum bi sharrin min- min zalika masubatan inda Allah shin ba zan ba ku labarin waɗanda suka fi girman zunubi a gurin Allah ba ko lada ko wanda suka fi zunubi kenan ko wanda suka fi girman zunubi a gurin Allah masuba anan zunubi yake ne malla nahu Allah wanda duk Allah ya tsine masa albarka wa ghadiba alaihi kuma ya yi shi a gansa waɗannan su da suka fi kowa girman zunubi waja'ala minhum al-qirada ya sanya su birai wani kanabi ya sanya su alkhanzir alade wa bada tsabo masu bautar gumaka wala ita sharrun makana wa dalla an sawa sabi wadannan su ne sharri wato na halitta su suka kowa bacewa hanya wadanda suke kashe mutane ba gaira ba dalili Allah ya ce innal ladina takhadhu al-ayya saynaluhum إن الذين اتقوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا Allah ya ce innal ladina takhadhu al-ayya lalle wadannan da suka riki dan maraki wato ya zama abun bautar su saynaluhum ghadabun min rabbihim wani fushi daga wajen ubangiji su zai kama su Allah zai kama su da fushinsa wato Yahudawa kenan ko su da suka dan riki dan maraki bauta a gurin abun nan bayan Annabi Musa ya tafi gani da Ubangiji saboda haka waɗannan sune la'anannun bayi sune waɗanda Allah ya fushi a kansu dan haka duk abin da za ka yi ma ba za su fahimta ba kana wa'azi suna ƙara bauɗiya suna ƙara tambadewa kana ƙara wa'azi suna ƙara dabara da tara kuɗi ko sai an karɓi mulki dole ma sai da za ka karɓi mulki sai dai yan Najeriya za mu kare na yi kira a wa'azinmu na abinda nake so yanzu in kara kira a kanmu don Allah dukanmu kowannen ya zama security ya zama mai dubawa yana fatan kun gane ku jikokin Shehu Usman ibn Fodiyo ne ku jikokin Muhammad Bello ne ku jikokin Abdullahi ne ku jikokin Bawa Jangwarzo ne ku jikokin Muhammad Al-Kanami ne ku jikokin da Daurama ne ko jikokin amina of zazzau ne mata ma a lokacin ta yan najeriya yan arewacin najeriya ba ta damu lakanta ta kowa ta da yaki ba saboda haka wani kafiri wani kafiri da ya haɗa kai da kafirai ya zo dan jefa mamai ya tsorata mu bar addinin musulunci wallahi ƙarya yake ya yi ƙarya wallahi muna na san addini saboda haka idan sojojin najeriya da jami'an najeriya gaba ɗaya za su ba mu goyon baya su ba mu kaya muna da yara wallahi wanda za su gano duk lungun da shaidanu suke kuma na koyar da nasarari da masu kuɗin da masu da wanda ake taimaka da kuɗin da masu agajin da wanda ake agaza duk sai mun zakulo shegu sai mun yi- sai mun yi gaba da su ina fatan kun gane ko saboda haka yan sandan Najeriya muna yaba muku jami'an tsaron Najeriya muna yaba muku amma ku ƙara ƙaimi duniyar ne ma take tabarku a baya kar ku bari a barku ba- a baya da yanzu dariya yake sawa a Najeriya kun san me yasa yanzu za a yi ta wannan gashe da shan bamamman Najeriya ta ɗauko bunƙasa duk duniya ta yadda kuma nan da shekara hudu biyar zuwa shida in Allah ya so Najeriya ta koma kan layi to ba za a yi bari ba irin wannan sharin za a dinga kullawa abinda ba sa so yadda suka shiryo can baya bai yiwu ba to yanzu kuma shi za su ɗora ya ci gaba saboda haka ko kuma kuna da wayo sai ku tsaya ku dage ku ga wannan abun bai faru ba ko jami'an tsaron Najeriya ku ƙara ƙaimi ku ƙara saki ku ƙara kau da kai daga abin duniya kada a siye ku da kuɗi domin abin da musibar da take faruwa wasu daga ciki manya-manya ana siyan su da kuɗi sai su kawo da kai a yi mummuna abu muna roƙon ku wanda kuke wani abin ku bari waɗanda ba ku yi kar ku yi ina fatan kun gani ko kuma yara da kuke tasowa ku shiga da zuciya ɗaya in za ka shiga soja ka shiga za ka yi kare addinin ka ne da al'ummarka da ƙasarka in an kashe ka a kowane hali ya kashe ka wallahi an kashe ka domin Allah in dai da wannan niyyar ka shiga ina fatan an gane haka nan yan sanda kar ku yi ƙasa abu kada hana ku shiga yan sanda waɗannan munafukan sai mun ga bayan su da ikon Allah kuma sai mun ga ƙarshen su a wato ghairin maghdubi alaihim banda wanda kai fushi akan su yahudawa wala dalin haka nan ya bunna fatatu wadanda su ne kiristoci wato Allah madaukakin sarki ya gaya mana su da ma kiristoci wato fatatu ne Allah ya ce wala tattabi'a qaumin qarballu min qabl ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا Allah ya ce wala tattabi'a qaumin qarballu min qabl kada ku bi san zuciyar mutanen da da can sun riga sun bata wa ballo kafiran sun bata- sun batar da mutane da yawa wa ballo an sawa'i sabil kuma sun bata daga hanya madaidaiciya yana ba ta an gane ko saboda haka wato wato wa ballo an sawa'i sabil sun bace barin hanya madaidaiciya saboda haka waɗannan wato kiristoci da yahudawa batattu ne kuma sun bace barin hanya ta kwarai saboda haka Allah ya mana maganin su ya mana maganin sharru ya shiga tsakanin mu da sharru wannan sura kamar da kuka ji mun karanta wato suratul fatiha wato darasin da ke cikin ta bai kare ba wato a ƙarshen ta an ba kuma ta ba in an zo karatu in an ce ghairil maghdubi alaihim wala dallin haka ake fada haka ake fada ko to akwai mas'aloli guda takwas wa sunna lil qari'i ko lil qari'il qur'an an yaqula ba'da al faraji min al fatiha sunna ce ga wanda ya gama karatun fatiha saktatun alanum wato wato wala dalli ya dan yi shiru sai sanai ce amin li yatamayyaza ma huwa qur'anun mimma laysa bi qur'an wato dan a rarrabe tsakanin qur'ani da abin da ba alqur'ani ba ina fata an fahimci wannan magana ta biyu wato sabata fil ummahati min hadisi abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wanda tsira da amincin Allah ka tabbata gare shi yace idza amana al imamu fa aminu idan liman yace amin kuma ku ce fa innahu man wafaqa fa aminuhu ta aminu al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk lokacin da aka ce wala dallin liman yace amin kai ma kace amin mala'iku suka suka ce amin aka dace juna dan aljanna ne wanda diye wannan duk abin da ka aikata na zunubin ka Allah ya gafarta ala ulama'una rahimahullah fa tarattabat al-maghfiratu lidhanbi ala muqaddimati arba'a wannan gafarar tana samuwa ne in an hada abubuwa guda hudu al-ula ta aminul imam liman yace amin ثانية تأمين من خلفه wanda yake malamin shi ma ce amin asalisa ta aminul malaika na uku malaiku su ma ce amin arabi'a magana ta hudu da na ta fadin da na malaiku da na liman da dace ayi guda daya ila fil ijaba wa ila az-zaman wanda ce a lokacin wa ila fi sifati min ikhlas ad-du'a wanda ce a sifati saboda yadda mai addu'a ya addu'a yanzu na an ce mana ana kashe mutane mun ce su kashe mu dan wa muka zauna me muke sauraro littafin Allah shi muke sauraro in ka zo ka kashe mu mun yi imani na za mu je don Allah ya so wallahi aka kashe mu nan aljanna za mu tafi ina fata an gane ko to saboda haka in kace amin bayan liman da zumma da niyyar cewa Allah ya ansa abinda aka addu'a ko aka faɗa na addu'a cikin fatiha din to Allah ya ansa ka faɗa da kyakkyawan ikhlas ina fata an gane ko shi yasa Allah ya ce wadu wallahu antum muqinuna bil ijaba inda maza Allah ku roƙi Allah kuna masu kankan cewa Allah zai an samu ku addu'a da kai wa alamu anna Allah la yastajibu du'a'an min qalbin ghafil lillah Allah bai karɓar addu'a da aka yi ta da zuciya rakkananniya mai wargi mai wasa shi yasa mutane da dama suna addu'a a irin waɗannan lokutan wato ba a karɓa har ma a wasu lokutan daban saboda zuciyar ba ta cike da tunanin wanda ya ce a yi addu'a ba sa zaɓar lokacin da aka ce a yi addu'a ɗin mu koma lokacin mu koma lokacin yi addu'a Allah zai kare mu ina fata an gane da an kashe mutane a aikin banza ma sai kuma yanzu da ake kashe mutane wanda bamu yi bamu yi kowa komai ba wanda mun sai an ka kashe mu kamar yadda aka kashe dan annabi Adamu na farko ne ba wani abin da muka yi maka kashe mu sai ina kenan saboda haka sai ku yi sai mu dai ba ma fata a kashe mu ba ma kuma san a kashe mu ba ma kuma addu'a a kashe mu ba ma san a kashe wani ba ma kuma addu'a a kashe wani ba ma fata a kashe wani amma mai kasa wani nan Allah tona masa asiri shi ma a kashe warawa Abu Dawud an Abi Musbah ay al-Mutarani qal kunna najlisu ila Abi Zuhair al-Numairi wa kana min as-sahaba fa yuhaddithu asan al-hadith yana bada labari kyakkyawa fa idza da ar-rajula minna bi du'ain in ya kira mutum ne wata addu'a qala اختتمه بأمثلة آمين فإن آمين مثل الطابي على الصحيفة واتو أنت آمين كمان أي واتو هاتبين أتان واتو تكد أتاه أيني أتسام تسام كمان أي سام أتان وجن تلبا كان شيء آمين إن الله يدى قال زهير ألا أخبركم عن ذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وترانا مفتة على من زن الله قضاة ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة muka samu wasu yana addu'a da yawa ko kafan nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u minhu annabi ya tsaya yana jin sa fa qala annabi awjaba in khatama wato abin da yake roƙon nan Allah ya bashi in dai har ya cika da cewa amin in khatama in ya ce amin ina fata an gane ko fa qala lahu rajulun min alqawmi bi ayi shay'in yakhtama to da me zai cike ne ya rasulullah ya ce amin in ya gama addu'a ya ce ni in kai addu'a kar ka manta ka ce amin fa innahu khatamun bi fa innahu khatama bi amin faqad awjaba ya cika da amin din kuma Allah ya cika masa duk abin da ya roka fan sarafa ar-rajulu alladhi sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum da ya tambaya annabi sai ya juya fa atar rajul fa qala lahu ikhtatama ya fulan ko ikhtama fulan ko haka ne ko ikhtama akhtama fulanun wa abshir wato wane ya cika addu'arsa kuma ina masa bishara qala ibn abdul barri أبو زهير النميري اسمه يحيى بن نفير روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يا رواية عن النبي لا تقتلوا الجراد كرك كشف على فإنه جند الله الأعظم itace rundunar Allah mai girma ganin fara akwai alamar raguwar duniya tana nan da sauran alheri akwai fara yanzu ko ta kare dan boko haram kun yi ƙarya wallahi ba za ku kare mu ba da ko da ma taimakon ku ba za ku kare mu ba domin akwai raguwar fara in mun daina ganin fara to shikenan sai mu shiga taitaye mu koma masallaci mu yi ta addu'a mu je mu nemo abinci mu ci dan nemo abinci ma addu'a ce mu je kasuwa ko mu je gona mu yi noma ko mu je mu yi kiwo dan wannan ma duk ibada ce sannan mu zo mu zauna in kun kashe mu ko mu kama hanyar zuwa gidan aljanna ina fata an gane ko wa qala habbuna munabba amina arba'atu ahrufin amin harafi hudu ce ya khaluqu Allahu min kulli harfin malakan wato Allah yakan sanya kowane harafi daga cikin harufan nan guda hudu mala'ika guda ya kuru in kana ce amin sai malaikata Allahumma ghafir Allah ka gafarta masa man qala amin ko Allah ka gafarta wanda yace amin wa fil khabar wa fil khabar an samu wata riwaya cikin khabar amma ba ingantacce ba laqanani jibril amin inda faraji min fatihatul kitabi malaika jibril ne ya koya min cewa amin lokacin da na gama karanta fatiha in ji annabi amma hadisin ba mai ƙarfi ne wa qala innahu kal khatimu ala al kitabi katis tam ne akan littafi وفي حديث آخر آمن خاتم رب العالمين آمن إتشي تكر رب الأنكة رب العالمين آمن إتشي تكر قال الهروي قال أبو بكر معناه أنه طابع الله على عباده وطابع الله على عباده وتزوبي نكوهات من الله قبائنسا يعني في إبادة أدن ولندن قليوة كلمة آمين ببتي أتشين الدين المسلم يعني لم يصلي ما نسأل الله كأنسى منه ما bayan wannan ikhtilaf ulama hal yaqulu hal imam wa yadhhab biha kin liman zai ce amin kuma ya bayyana fadhhab shafi'i wa malik wa fi riwayat al-madaniyin ila zalika da imam shafi'i da imam malik suna ganin liman ma zai ce amin a fili kuma wa qala al-kufiyyin wa ba'd al-madaniyin mutanen kufa da wasu almajiran imam malik suka ce la yajharu biha ba zai bayyana ba wa huwa qawl at-tabari ita ce magana da malam ibn jarir at-tabari zaba wa bihi qala ibn habib min ulama'ina ibn habib shi malamin mu shi ma haka ya faɗa wa qala ibn bukair huwa mukhayyarun an bai wa liman zabi ko ya bayyana ko ya yaboye wa rawa ibn qasim an malikin anna al-imama la yaqulu amin liman ba zai ce an ba wa inna ma yaqulu man kalba wanda yake bayan sa zai faɗa amma kun ga a ƙasar nan an ce na bayan makar ya faɗa ko ibn al-qasim waye ibn al-qasim almajirin wane ne to ga ya mutane kun ga ana jefa ma mai kada jefa mu mutu kaga abinda na faɗa ba gaskiya bane zan sha duka gurin walaki ga na sha ban anan gidan duniya Allah sauka Allah mana magana abu saboda ka ibn al-qasim yace wato wanda suke ba liman da za su yi amin wa huwa qawlul qawl ibn al-qasim wal musirin min ashab malik da mutanen misra gaba daya waɗanda suke goyon bayan mazhaba ta malikiya wa hujjatum hadith abi musa al-ash'ari dalilin hadith abu musa al-ash'ari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khatabana fa bayyana lana sunnatana wa allamana salatana manzo Allah ya mana khutba ya bayyana mana sunnar yadda take ya karanta da mu yadda ake yin sallah sai annabi yace idza sallaytum fa aqimu sufufakum idan kun yi sallah ku da sahu ثم ليؤمكم أحدكم تيانكو يمكو لمنشي فإذا كبر فكبروا إن يكبر فيه وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله ألا بي أنسامكم حديثنا عند أخرجه مسلم ومثل حديث سمي عربي سمي عربي سمي عربي عن أبي هريرة wato sunni an abi huraira an ji daga abu huraira akhrajahu malik wa sahahu al-awwal huwa sahih al-awwal li hadith wa'il ibn hujr kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qara'a wala dhalin annabi ya tarka wala dhalin qala an sai ce amin da wannan magana da wannan ruwaya ta inganta da guraren malamai har ma an ce sabon manzo Allah in sun ce amin sai ta ji masallaci kamar zai tsage amin ko ina masallaci ya dauka sunna ce kenan ko to saboda ka kuyi ta sunna ce magana ta bakwai a ƙarƙashin wannan wato qala ashabu abi hanifa al-ikhraj ya min aula mutana abu hanifa yan hanafiya sun ce a ce amina a goye shi yahi saboda hudan Allah ya ce udu rabbakum tadarruan wa khufiya ku roƙi ubangijin ku a goye kuna masu boyewa amma kuma tunda an bayyana a lokacin manzon Allah sai an bayyana mana yadda zamu yi kenan ko wato da wani hadisi ta kada ujibar da'at ma fastaqima wato an asa muku adar ku dai ku tsaya kawai a shahid abinda muke so mu yi magana anan gurin wato ghairil maghdubi alaihim waladdallin a ce amin liman ya faɗa ma mu ya faɗa to amma a wajen faɗin akwai rigima anan gurin harin bi daga ɗaliban ilimi akwai waɗanda suke cewa in liman bai ce amin ba kai kai ka faɗa in ku faɗa gaba ɗaya kuskure ne sai in ya ce amin sannan ku faɗi saboda mi da annabi sai idza amana al-imam fa aminu idan liman ya ce amin to kuma ku ce amin sai su ko malamai masu tawili suka ce a ai idza ba wai tana nuna dole sai yayi ayi ba ai Allah ce idza qumtum ila salati in kun ta yi sallah fa gasilu wujuhakum sai kun ta yi sallah za ku wanke fuska yana fa ai idza aratumul qiyamah to ashe anan idza amana al-imam idan liman yana cewa amin kuma ku ce amin fa innahu man wafaqa ta aminu ta aminul malaika wanda duk cewa amin din sa ya dace da fadar mala'iku gofira lahu ma taqaddama min dhanbi an dafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa saboda haka yayin da zamu ce amin to anan gurin wato yayin da limai ke cewa amin in ka jira sai da ya fada ka fada ya itibaran ko lura da cewa idza amana kai daidai amma in ka dace da liman ka fada kuma ka dace da fadar mala'iku gaba daya Allah ya gafarta maka duk zunubin da ka aikata ina fata an fahimci wannan to Allah ya mana dace ina ganin lura da kaman an ɗansu a wato rikita mana lamari da labari mara daɗi wato na abin da ya faru kuma lalle babu daɗi yana ganin za mu dasa aya kuma akwai tambaya da aka yi wato akan ahlul baiti ita ma wannan tambayar za mu jinkirta ta da mun yi ɗan abin nan nata gashi a cikin abin nan za mu faɗa to amma ba zai yi mu faɗa ba za mu dakata amma alherin da Allah ya shirya wa Najeriya sai ta kai gaci mai so yana so ko mai ki yana ki sai ta kai gaci kuma in Allah so wannan gwamnatin sai ta dore bayan Allah mun sha gaya muku ku yi wa wannan gwamnatin addu'a duk ba kullan kullan ka ta dore ne ko ba ku sani ba kullan kullan ka ta dore ne to Allah ya daurar da ita Allah ya mana maganin makiyan mu Allah ya mana maganin yawa kuma wanda duk zai tafiya tafi a nutse kuma a dinga tafiya ana dubawa a dinga tafiya ana duba da kyawu Allah ya mana dace ai na'am